الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren tara ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ta daidai da hudu ga watan mars shekara ta dubu biyu da tara muna karatun littafin nailul autar bi asrar muntaqal akhbar na malam muhammad ibn ali ash-shawkani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shi ne kasar na tara daga cikin jirgin karatuttukan littafin nan kasar na takwas ko wannan shi ne kasar na takwas a yau za mu tashi inda malam yake isila hafi sahibin muntaka na ba mana waɗannan kamo ainihin barussa da suke faruwa a cikin wannan nuska to shi malam muhammad subhi halla shi ne ya yi su da haka in ka ɗauki wata muska ko wani bugu na nailul auka ba za ka ga irin waɗannan maganganun babban haka da yake ya san shi ne ya saka su sai ya rinka saka su a cikin ƙausi mai kwana a ƙa'ida ta imla'i faruwar wannan ƙausi mai kwana a saka wannan magana tana nuna asalin maganar ba a littafin da ke ba mana yake istilahatu sahibul muntaqa wato bayani akan sirrin irin kalmomin da mai littafin almuntaka yake yin ainihin amfani da su akwai wasu kalmomi da yake yin amfani da su da wasu jimloli waɗanda waɗannan abubuwan in baka samu bayani a kai ba za ka taɓa gane me ake nufi ba ina fata an gane kowane mai littafi kuma yana da irin waɗannan ya ce in na ce kaza a cikin littafi na to ba abin da nake nufi in na ce kaza to ba abin da nake nufi to idan malamin ya isfahi haka wato ya fito karar wasara to yana sauƙaƙe wa jama'a wajen fahimta yana kuma sauƙaƙe wa malamai wajen saɓani game da fahimtar me yake nufi idan ka biyu irin wannan ba ya bar littafin ba tare da muƙaddima wadda za ta bayyana wasu ƙa'idodi na shi ba kamar sahihul bukhari to zai saka ɗalibai a wahalar fahimta su kuma malamai ko saka su a cikin sabanin fitar da ta su fahimta wani ya ce kaza nake fahimta sai wani ya ce ba haka bane ni kuma haka nake fahimta saboda mai nemi tafin bai fito ya faɗa ba kowa zai fahimta ne daidai da gwagwaran fahimtar shi da larabci da fahimtar shi da irin wannan ilimin da kuma yawan karanta wannan abin da aka rubuta ina fata an gane to malam yake cewa wal alamatu lima rawahu al-bukhari wa muslim akhrajahu alama ta hadisan da bukhari da muslim suka ruwaito a cikin wannan littafi ba zan ce rawahul bukhari wa muslim ba sai dai in ce akhrajahu to duk inda ka gina ce akhrajahu to ita ce alamar da ke fassara cewa bukhari da muslim suka ruwaito shi ina fata an gane wani bakiyatuhu sauran malaman kuma guda biyar din nan don dama tun farko ya faɗi malamai bakwai da ahmad da bukhari da muslim da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah to yace duk sanda nace akhrajahu to ina nufin bukhari da muslim to su ko sauran malamai din fa da suka rage sun ce rawahul khamsa malamai biyar suka rawaito kenan duk sanda nace malamai biyar suka rawaito to abin da nake nufi shine da ahmad da abu dauda da nasa'i da ibnu majah tirmidhi da ibnu maja su ne malamai biyar wannan sauran zuba muna karatu ne a cikin nurul audar ba wannan masanin mun fadatin ne muke karantawa masanin asalin littafin da shaukani ke wa rabbi kuma yake wa sharhi wannan asalin ne masanin ne yake faɗin ne yake da shi shi ne yake duk wanda yake akhraja hu to yana nufin bukhari da muslim duk wanda ko yake rawahul khamsa to yana nufin ahmad abu dauda nasa'i tirmidhi da ibnu majah ولهم سبعتهم sun bakwai ɗin kuma gaba ɗaya zan ce rawahul jama'a duk wanda na ce rawahul jama'a su wannan nufin ahmad bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi ibn majah shi nake nufi da rawahul jama'a wa li ahmad ma al bukhari wa muslim muttafaqun alayh idan kuma kana ce muttafaqun alayh wannan nufin bukhari da muslim da ahmad su suka ruwaito to kun ga fa'idar da ya fito bayyana domin abin da kuka saba karantawa mai mugun baran shi kuma yake muttafaqun alayhi bukhari da muslim yake ne mai riyadu salihin ne yake muttafaqun alayhi bukhari da muslim to amma kun ga shi a nan a cikin littafin al-muntaqa idan yake muttafaqun alayhi yana nufin ahmad da bukhari da muslim kun ga ashe yana da fa'ida kenan da ya faɗa ba don haka ba da sai wani ya yawan karantawa sai gano cewa amma ka ne mun faɗa in ya ce muttafaqun alaihi yana nufin ahmad da bukhari da muslim sai ne ce ba haka ba ba sai ka faɗa ne amma ka ga yanzu faɗi da ya karara ya wanke saɓani don haka sai ma yake cewa wa fi ma suwa zalika dukkan malaman da ba waɗannan guda bakwai ba usanni man rawahu minhum to zan ambaci wanda ya rawaito wannan hadisi daga cikin su cikin su waɗanda ba waɗannan guda bakwai ba kamar dara kutubi kamar sa'id ibn mansur ko wani malamin daban waɗanda ba cikin waɗannan suka ba don har na tsaya hadisin shi to kawar zan fito in faɗa sai ce wa lam ukharrij fi ma azawtuhu an kutubi illa fi mawadi'a wasira yake sai dai cikin hadisan da na fitar a cikin wannan littafi waɗanda muke dangantawa zuwa ga ainihin malamai to gaskiya saboda Allah ban fitar da wasu hadisai waɗanda zan danganta su zuwa ga littattafan waɗannan malamai da nake ishara zuwa gare su waɗanda su ban faɗa ba sai in kaɗa me yake nufi hadisan da ya fitar a cikin littafin bara kotuni ko bahatu ko sunan na sa'id ibn mansur ko musnad na bazzar waɗannan hadisai ɗan kaɗan ne to su ne yake ishara akan in haka ta faru to zai fito kamar ya ce ba za a rawaito wannan kowa ne amma yake ce maka dan kaɗan ne ya haka abin da yake nufi mafi yawancin hadisan ya kawo su ne daga cikin waɗancan gasau waɗanda ya ambata amma an samu wani ɗan abu wanda za a rasa wanda kaɗan ne to zai bayyana ita ce magana da yake ina fata an gwani Allah maraukakin sarki ya taimaka ƙara azabi sai kuma malam ya ce وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم yace kuma tare da waɗannan hadisai da kaji na kawo to na ambaci wani ɗan adadi kaɗan daga cikin fatoyi da maganganu da ayyuka na ainihin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda wato a cikin haka zai iya cewa abu hurara ya ce kaza umar ya aikata kaza to yake amma a cikin waɗannan abubuwan da zai faɗi in an gwada da hadisan to an kaɗan da waɗannan irin asarai ɗin maganganu da fatoyin su sahabbai ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا yake kuma su hadisan da na tashi kuma jeran to su a yadda malaman fiqh na zamanin ne suke jeran to hadisai din shine irin tsarin a fara da hadisan tsarki hadisan sallah sannan a tawo a tawo sai a ce hadisan azumi sai a ce hadisan zakka to kaga wannan tsari ne irin na malaman fikiru kun ga abin da nake so gane jama'a wannan karatun da muke fa ba karatun hadisi ba ne karatun fikiru ne inda ma fikiru hadisi fikiru ne na hadisi a ba kuma karatun aqida ba ne karatu ne na fikiru amma fikiru ne fikirin hadisi ina fatan mai gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake to shi ma ne yake cewa mutus huda alamun tabiha na wannan tsari ne domin su hadisan su sauki da waɗanda suke neman su wato abin da wannan magana take nufi shi ne ya ɗauki irin tsarin yadda malaman zamanin su suke tsara ainihin hadisai ba don koro saboda ainihin wato wanda duk yake so ya ɗauko waɗannan hadisai to su yi sauƙin ɗauka ainihin gare shi wa tarjamtu laha abwaban bi ba'd ma dallat alayhi min al-fawaid sannan na yi waɗannan hadisai tarjama na babu wato na ƙulla musu babu abin da yake nufi da tarjama a nan ƙulla babu na ƙulla musu babu babu bi ba'd ma dallat alayhi min al-fawaid da gwargwadon wasu fa'idodi da hadisai suke nunawa wato in ya dubi hadisi ya dubi fa'idar da ke ciki kamar guda biyar sai dubi fa'ida ɗaya ko biyu sai ƙirƙiro babu wanda zai dace da wannan fa'ida kenan za ka iya karanta hadisi a cikin muntaƙal akhbar sai ka ga fa'idoji biyar amma ta iya yawa ce maka babin da ke bayani akan cewa kashin jaki na gafa kaga abin da yake ke amma sai kuma ya kawo hadisin da ke nuna cin naman jaki ma na gafa bayan ya tabbatar da kafin na shi gaba ne sai zama kaga ashe fa'idoji biyu da ke cikin hadisin guda ɗaya bai ba kawai ko kulla babu da sunanta bayan kuma ta zama ala ko ko kuma gyara gare ka shi yasa yake bi ba'du zai dubi wasu fa'idoji da ke ciki wa nas'alullah muna roƙon Allah an yi wasu kana mai sawa Allah ya dakatar da mu yin abin da yake daidai wa ya'simana ko wa ya'simna Allah kuma ya tsare mu من كل خطأ دبوا كفكر وظلم دبوا كوشوا إنه جواب الله لألهيم كريم كما الله من كوتاني wannan ita ce ƙarshen muƙaddimar mai littafin abin da ya sa ga mun daɗe ana ta karantawa saboda ne ba mutumin muke karantawa ba in mun karanta mutane sai mun zo mun bi sharhin ba dan haka ba muqaddimar tashi ta kokakkiya ce amma saboda gaba gaba dubu inda ne salati sai da bayar ne salati ne sallama ne alaye ne sahabbai eh ya bi larabci ya shiga tarihi ya fita ne ya shiga nan to shi ne ma'anar sharhi ɗin kenan shi ne ma'anar asrar ɗin sirrorin littafin yanzu ka ga wannan karatun da muka yi maka ne ma karanta ko to bari ka ji yanzu za ka ji zai fitan maka da sirrori a cikin sharhi ɗin sai ya ce kaunuhu da malam ya ce wani ahmad ma al-bukhari sai fa alifin lamun da kuma ha to su ka'idoji na larabci in kana karanta irin waɗannan kalmomi da ake takaitawa jama'a a ƙashin gaskiya kuma da Allah larabci ya sha bambam da yadda turanci yake turanci ka kana karatu sai ka ga an sa ETC za ka karanta ta ETC haka amma a larabci in ka ga abbreviation to an takaita din ne saboda takaita cin ne kawai amma a karance ba a son mai sauraron kama ya gane cewa wannan abubuwan da kake karanta a takaice suke in ba kuma ba shi ne ne muku nuni wannan a karatun bukari kana cikin karatu sai ga imamu bukari ya sa ha in ka zo da zaka ce ha ba sai ka ce hawwala sanad yadda mai sauraron ka shi ba zai sai dauka cewa an rubuta hawwala sanad din ne cikakkiya a yau amma kai ha ka gani to yanzu kamar irin nan in ka zo abin da ya kamata sai ka ce ila akhiri kamar wali ahmada ma al-bukhari ila akhiri to tare da zaka je wasu suna cewa ila amma hakika ne a ka'ida ta karatun imla'in larabci idan ka zo kan kalmar da aka taƙaita ta aka mai da ita harfa to su ake ka faɗo ka gaba ɗaya bari in yi wani ta'aliki irin ta'alikin da al'imamin nawawi a muqaddimar littafin shi rabatu talibina sabda ya kawo magana akan cewa hadisi in ba in shi ne ba a cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai dai ake kila ko ake ko da ya gama wannan magana ya karanta da kai sai ce ko da ita wannan ka'ida zaka ga da yawancin malamai da masu rubuce rubuce ba su santa ba wato akwai ka'idoji da yawa sai ne karantar da mutane a majalis na karatu sai ne ko ya je ni babban malami kuma shi ma salafi ne ya je na taka wannan ka'ida shi ne bai santa ba wato look ba dan an ce dukan mu salafiya in muna da imani ba duka ilimin mu ba ya kamata mutane su gane wannan don wasu abin da suke tsammani duk abin da muka sani to dole duk wani malami da aka ce salafi ne shi ma ya sani wasu abin da suka ɗauka duk abin da aka ce wani malamin salafi ne mu ma dole mun san wannan a'a aqidar mu da manhajin mu zai tsaye amma gwargwadon ilimin mu ba zai tsaye ba saboda haka in mun ce kaza ba kyau kai ka zo ka ce ai kuma ka je wani sai dai a bisa babu wani istisari ina ganin wani na masani ne game da sunna masani ne game da manhaj amma yaya na ji kuma ya yi kaza ba shi an nuna mana ba daidai ba ne to yanzu wannan sai a tsaya sai a yi maka bayani ko kuma in shi da kake tare da shi ka biya ya abu sai ka tambaye shi ko akwai dalili game da yin wannan abin da yayi to shi kuma in san ko da dalili in mai fasaha ne sai ce ko dai kana da wani bayani ne yi mini saboda haka mutane su kiyaye domin yanzu misali kar ka jinin faɗi wannan kana zuwa sai ka ji kana sauraron wani babban malami na duniya a salafiya sai ka ji ya zo yana karatu sai ka ji ya ce ila sai ka ce a to an ce kuma to ya abin aure da a mu ya bai sani ba ne mu ya kuma yana da wata madogara da ta sa yake haka jama'a kun fahimta misali ran nan mun yi darasi mun ce daga cikin kurakuran da mutane suke yi shi ne qur'ani ne kadai in za a fara karanta shi ake a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma yanzu zai ka ga hudu da juma'a mutum zai fara sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk abin da zai fara ko jawabi ne zai an je zai da rijiyar burtsatse kansila ya musu rijiya zai fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasu a'udhu billahi ana yin jare idan za a fara karatun alqur'ani wannan shine abin da qur'ani ya nuna mana to amma sai mutane suka mai da a'udhu billahi a duk wani bayani da za su fara sai su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai inda za a yi karatun alkur'ani ta iya wuta ya a cikin maganganun da zai zai jawo aya ne ai tun da zai jawo ayar ba a babu na kira'a ba a babu na ibtijabu shi ma ba a faɗin ta'awudi din shi ne a babu ibtijabu ina cikin magana sai na ce kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna a'tayna kal kautsar to zai ga mutum yake kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna a'tayna kal kautsar wannan in ba ba sunna ko kuma yace ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk da kuma haka zaka bi to waɗannan abubuwan ba su daga cikin abubuwan da suke dingo a sunna to in ka ji mun faɗe su to ba hujja bane kafu to ai ka ji kuma dawa ne ya je ka tambaye shi ne dalilin shi da yawa shi ma yana da wani dalili ko da mai rauni ne ko kuma mai ruwa bai da dalilin shi ma kiɗan ka na jiyo ita ta inje shi mai kake kiɗan ka na jiyo shi ne ya ji ana yi ne shi ma yake yi malam ko ƙofa nan da Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shi ne kuma malam yake cewa ولأحمد مع البخاري إلى آخره المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخان من دون اعتبار أن يكون معهما غيرهما to wannan ka'idar ta ji abin da shi malam yace duk sanda yace muttafaqun alaihi wa muslim bukhari da muslim ko to sai yace sai dai kuma shahararren magana da take daga mafi yawancin malamai ita ce dukkan hadisin da kaji sun ce muttafaqun alaihi to shine hadisin da bukhari da muslim suka ainihin haɗu wajen rawaito shi ba tare da sun lura da ko da wani ma ya rawaito hadisin tare da su ba wal musannif rahimahullah amma shi ma wallafi wannan littafi malam majiduddin Allah ya gafarta mishi قد جعل المتفق عليه ما اتفق عليه وأحمد شيء أتكلم ناشئ اصطلاحه ya sanya duk inda yake muttafaq alaihi to hadisin da bukhari da muslim da ahmad suka haɗu wajen rawaito shi sai yace wala mashahata fil istilah babu wani abin musu mashaha ai munkar ba wani abin da ba a yi inkari ma'ana hakan din da ya daidai ne domin ne da yayi ya faɗa ko kun gano jama'a idan ka saba wa ka'ida amma da kowa ya sani ko kai nan ka faɗa to tunda ya faɗa to yanzu babu babu inkari ba za a yi mai mutu akan haka ba qawluhu walam ukharrij da yace walam ukharrij din nan ko to ku duba kafa ga wani ta'aliki nan da malam Muhammad Subhi halaq yayi yace at-takhrij kullum mutane suna jin muna cewa ai wannan littafin an yi takhrije shi wancan ba a yi takhrije ba wannan hadisin ne ya takhrije shi a ina ka samu hadisin ne na takhrije shi to menene at-takhrij ملائكة وهو الدلالة والدلالة على موضوع الحديث من مصادره الأصلية شيء من الزيادة عند أكفتر بحديثي ورد أكفتر بشينا أصلي التي أخرجته بسنده ورد أكفتر بشينا أصلي إسناده كما مثال إنك بخاري ياي تخريج من حديثي معناه بخاري ياي تخريج بإسناده كتيا وانا جماعة منين تخريجي shi ne ka yi nunin zuwa ga inda aka fitar da hadisi da istinadin shi kenan za ku zo ku ji daga cikin gyare-gyaren da na daɗe yin mana za ka ji ƙararrawar shi ma malamin a tabbatar a ce maka wani wannan hadisin da ka faɗa mana a ina yake kuka ce a duba global mara wannan wayo ne ba shi daga cikin nirani na ahalin ilmi don bulogin mara ai ba na kan hadisi da isnadi wani abu da ruwa da salihin a sai ka ce abu da sahihu muslim abu da muslim imam ahmad to wannan shine ake kira takriri ina fata an gane ثم بيان مرتبته sannan sai kuma bayanin martaba shi bayan ka fitar da shi ka ce abu dai da ruwaito shi sai kuma ka bayyana martaba shi sahihi ne ko da ushi ko hasan in kai baka sani da sai ka ɗauko daga malamin da ya sani daga cikin wanda ya gabace ka ka sahihi bukhari kamar ka ce hadisi hakkin sahihi bukhari ومسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند احمد وموطا مالك ومستدرك الحاكم وصحيحي بن خزيمه وابن حبان وسنن الدار قطني والدارمي والمعاجم الثلاث للطبراني ومصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبه والسنن الكبرى للبيهقي وشرع السنه للبغوي. وأنا ذكرت مثالين يجي بدعوه lallai ne tun da waɗannan malaman da fadin lissafo har da imamu tabarani da littattafan shi mu'jamul kabir mu'jamul kabir mu'jamul awsat guda uku din nan da bazari a cikin sharh sunna amma a nan akwai wani tanzuri da zan yi muku shine idan ka ji bazari ya rawaito hadisi a cikin sharh sunna a ƙarshe ko ka ji ya ce muttafaqun alaihi ko akhrajahu to kai karka je ka kai kai bagayi ka je ka wannan aiki ko za ka yi tuntuɓe bagayi ya kan rawaito hadisan da bukhari da muslim suka rawaito da ma'ana ko da wani lafazi sai ce akhra zabi me yake nufi ai asalin wannan hadisin bukhari da muslim sun rawaito shi ko da kuwa ba da wannan lafazin ba dan haka karka je ka kafo hadisi a cikin sunan kubra ta al-imam al-bawhaqi ka je ka bagayi أفضل الشرح السنة بتاع الإمام البغوي فديك القتل بالتاتي أو حديثي عنه بيكتب بخاري أو يتيشي كما فديك في بخاري أو يتيشي سيكا كما سن بخاري كاجيبا شي يا رويتو حديث جميل ده بخاري يا رويتوشي ده لفظوشي كيكو ده كيكو كيكو يبدو رويتوشي هكذا don haka ku kiyaye wannan domin bagawi yana da yawan ruwaito hadisan bukhari da muslim amma da ma'anar ko kuma da wani lafazin sannan kuma sai ce bukhari da muslim suka rawaito shi abin da yake nufi suka rawaito asalin ma'anar da yake ɗauke da ita don haka ku kiyaye wannan Allah ya taimaka wa kutubu tafsir haka kuma da littafan tafsiri wal kutubu da littafan kutubu wa tarikh da littafan tarihi allati tastashhidu bil hadith waɗanda suke ainihin kafa hujjoji da hadisai lakin bi sharti an yarwiha musannifuha bi aqalidiha amma fa da sharaɗin mawallafin waɗannan littafi ko musabbifa da sharaɗin mawallafin wannan littafi idan ya yanki waɗannan hadisai da za ka ce a koma littafin su ƙin da za a duba misali yanzu hadisin da bai risala wata a cikin muƙaddimar farko-farkon risala a daidai bangaren da yake cewa an ruwaito cewa ainihin wato a umarci yara da sallah in sun kai shekara bakwai a buge su in sun kai shekara goma sun kiyon sallah sannan a raba musu wurin kwanciya to wani wannan hadisi mai risala ya kawo ikin hadu to in ka kawo wannan hadisi ta kace a duba risala to ka buga a asalin hadisin ahmad da abu dauda ne tsare ko shi hadisi ne sahihi amma shi ne risala kai ya kawo shi ne kai tsaye bai kawo ikin hadu da kuma bai yi sahihi shi ba wato shi ma bai yi ihala bai ba da cewa a koma wuri ka ba ba to ko kuma da za ka zo ka jirgi magarin shi da ko ka faɗi tare kun fahimta jama'a abin da ya sa jama'a muna koyon ilimi ne ba ilimi kaɗai ba ilimi ingantacce to dole ne mu tsaya waɗannan matsalolin waɗanda muka ga cewa mutum sai ya zama babban malami sai ka ji ƙafa shi na zamewa a kai ya kamata tun muna ɗaliban ilimi mu rinka tattauna su mu tsaya mu fahimce su kyakkyawar fahimtar da kurakuran da suke faruwa ga irin waɗancan da muke ji ko muke gani su sauki a kanmu aƙalla in ba mai fatan Allah ya kiyaye mu da su gaba ɗaya ba. Eh wannan babu laifi ku ce ka ce wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawuda kuma dubar ya salihu ne ma. mana haƙi ko asalin sannan ko take ne in da asalin to ya mun tafi nan da ke kusa da shi amma irin yadda kai za ka ji an ce ai hadisin nan ne mai risala ya kawo shi ai hadisin nan ne muhtar al-hadith an-nabawiyya ya kawo shi wannan duk sun kide ba ku za ku gani mana yake cewa to haka idan za a ainihin wato yi hujja da littattafan fiqh da na tarihi da na tafsiri ba za ka kawo hadisi ka ce to a duba tafsirin qurtubi ba ba za ka kawo hadisi ka ce to a duba tafsiri kaza ba ko in ya wani waɗannan tafsirin suna da isnadodi da masu kike kawo sai da istiklalan isnadin nasu na kansu ka tafsirin tabari kamar tafsirin tabari da kuma tafsirin abdurrahman ibn abi hatim waɗannan duk tafsirin suna kawo isnadin nasu na kansu cin gashin kansu amma yanzu ƙarƙabi ba a kawo tafsirin shi ba a kawo isnadin shi ƙarƙabi ba a kawo isnadin shi ibn kasir yana kawo isnadi amma ba na shi ba don haka shi ma ba za ka hujja da ibn kasir ka ce ku duba wannan hadisi yana cikin ibn kasir ba don haka kalmar da malam ya faɗi istiqlalan ya zama isnadin nasu ne na cin gashin kanshi ibn kasir ya fi jiro in ya zai ce maka kamar hadisin da imam muhammad yake kaza sai kawo isnadin shi to amma ba za ka ainihin shiro hadisi ka kawo mana sai mutum yana ilmi yake ce a duba tafsirin ibn kasir domin tawiyi ibn kafir ya rawaito hadisin ne da ma'ana duk da ya kawo isnadin karkata duk sanda kace adiba kaza fa wato kana cewa ne abin da ka faɗa ƙoƙa da ƙoƙa harafi da harafi ya ɗan duba kan za a gani in ka ya kaga da ma'anar ki sai a to ai yaya muka ga wannan hadisin da ka faɗa mun je mun duba musnadul imam Muhammad bin Dawud amma ibn kasirin ko da kake mana da muka je sai muka samu hadisin da yazo da ma'anar shi kaka ce ai abin da nake nufi da mun sauke a kafa ne kun farko sai kace abu da musnad al-imam ahmad amma ibn kasirin ma ya kawo ilmi shi da ma'anar shi wato aikin za ka ga ta hadda ya ko babu wahala sai dai saboda dalili da mutane sun taso da irin al'adun yadda suke magana to in suka samu sunna sai su ɗaukar haka ma ake yin sunna a sunna ba a ƙarya ba a magana a halin ana tsakkarta in kana tsakkarta kada ka yi ta in ko da haka ban kai ka bayyana ajina bayanan da za su nuna na sauraron ka kana tsakka in ka dubi al'adun mutane za ka zo kuna hira da su ko ka ce ina zato wani ya tafi gombe kai ka ce kana zato a al'adar mutane sun yi sashe ne zai na ba da labari sai ce wani ya ce ya tafi gombe in kuka dubi ko labaran cikin gari abinda ke kawo rumani da kamuwa shi ne wani ne zai je ana magana sai ce ni ina ganin mata wani na tarbiya shi ne ba labarin cewa ni ina gani amma wanda aka ba labarin ne zai ce ta ai wani hawa ne aji an ce ta wani hawa ne hawa da ya kyau amma ta ce malamin da ya ba shi riwayar ya ce mai ina gani amma shi da zai yanke to wannan irin al'adar ta galibi sai suke ɗauko ta suna kawo ta fagen sunna to ba haka ake a sunna ba sai sa ko da dama sai mutane sai suna cewa ina roma musu malaman su da manyan su da kaza da kaza abin da yake faruwa shi ne cultural bondage al'adar su sai suke ɗauka sai su jiyo ta in suka fiye sunna in ka tashi shiga fagen sunna sai ta tura al'adar ta ta sai ka shigo a wani sabon halitta ita sunna ce za ta yi mulkin ɗinka ka koya maka ya kamata na in za ta yi magana kai وزي ثالث يبلغ هو زي ومن حديث رواه مالك فكما فوق بيقول كتير يبلغ هو يأتي أخرج بمالك تأتي أقرياتي رواه رواه رواه كبابان بانك إذا أخرج فيه فأما الآدم مثاله في فاضة وذكر ما طبعا يجي جي أقود وكما يدعوه دون هكا معلمي أكتوك لمن حديث سكتير بحلتك ka rawaito hadisi da ma'anar da aka baka ba sai in ka zama ƙwararre ne ko a fage biyu fagen ilimin usulul fiqh da fagen lughal arabiyya shine ilimin usulul fiqh shine ilimin da ke nuna lafazza shin wannan kalmar da na kawo a cikin hanko na ajiye ta na kira wasan madadinta ya ta zama madadin wasan a larabce wannan kalmar da na kawo za ka zama madadin wasu misali ya ce mini in ka je ka ga zanjala gaba a ɗakin mu ka kashe shi mu zanjala gaba shi ne a bangare na miji kai duk da kaje sai kace ya ce in kace kace a bangare ka kace shi ba haka bane kalmar a bangare a hannun haƙi kalmar dangala ya dafa hasa ce ce balagaggen a bangare na namiji ƙaramin namiji ba a ce mai dangala gada a ce ka ga kalmar in ka ɗauki wannan ta ajiye a wannan ba kai ba kun ta huta da nan yawa ya ce ɗauko hula suka ga kace ya ce ka ɗauko miki tajiya to babu laifi hula da tajiya za su tsaya ƙoƙo da ƙoƙo amma ya ce in ka shiga ɗakin nan ka ɗauko miki biro suka ga kace ya ce in ka shiga ɗakin ka ɗauko abin rubutu ba za ka ba biro daban abin rubutu daban tare da cewa biro zai iya zama abin rubutu amma tawada ma za ta iya zama tankin ma zai iya zama kan zai iya zama haka to a ce in kuka lura da wannan wannan fijan da muke shiga ko kowane da hausa ko da warabe ko da muke ko ibra kowane ƙabilar cikin da kowa aje irin da hawa suka saba magana al'adar su zai ɗauki al'adar da malamai suka rawaito mana daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba shi ne za ka ga matsalolin suna faruwa mutum ya je ɗauko al'adar su ya zama malamin fiƙi ya je zama ya ɗauko al'adar su zai na rubuta a duniya cewa ita ce ne ita ce addini wani da ban malamin fiƙi ka ce fiƙi ke nan idan masu kawo ne za a sami na uku kai arba'in a kwana arba'in ina wanka za a dafa kunu za a ci gamba da da da kan kan akuya ka ji kana rubuta wannan daga cikin majibban abin da ake so miji ya na kansa a kona ka rubuta wannan a cikin za ka ja ka kai kasan mutawa sai suka ce ba za su yi ba sai ku ce sun saba fikiri sun saba addini a halin ba addini ba ne al'adar da aiki ce ya rubuta su da ne ya fi yin addini wannan fikirin sun faru da yawa da haka in dai za a yi fikirin irin wannan wanda ake ce a fito da gaskiya ya nuna mutane kowa ya kira tunanin su daga irin waɗannan al'adu da suka mamaye tunanin jama'a ka shiga fikirin ka fahimce su shi da kansu Allah ya taimako. Yeah. eh wannan suna yin dokarsa ya kawo isnadin na imamu ahmad isnadin imamu ahmad ya tsaya nan wajen ba da hadisi ko ba da shi da mana suna yin haka sosai kuwa kuma ba ko kuma gani ai shi ne illa mu'alimi dinar ibn ma'ani ai alim ne ba kuskure ba ne amma sai wani dan tsarin alhaki ne a cikin ilimi ne haka ba irin su ibnu kasir din ba wani ne amma kuma ibnu kasir din ya halatta ya wannan tasarrufin to da ita ya halatta to amma kai da ka san yayi ne a bisa halarci ba ɗauke sai ka dogara tun da ya ce daga bukari sai ka ce ko na ba su a bukari wato an sha yin irin haka sai mutum ya zai ce hadisi yana cikin bukari yana ina ta ce ɗauko sai ga ɗauko ibnu kasir sai ce ga su ibnu kasir ya ce yana cikin bukari in ka ɗauko hadisin ina ɗauko hadisin haka dole a bukari ya ga lallai akwai hadisi mai ma'anar wannan amma kuma lafazin da ibnu kasir ya kawo ba ibnu kasir ya kawo ba to da tun farko sai ce a ibnu kasir ne karanta ibnu kasir ne yake bukari ya rawaito shi shine wa aruddu uhdataha ila mutalaha in in haka yayi daidai amma a bisa ba a samu yadda ake so ba in da ga tsoro da mutum ya faɗi asalin mana tsoron ne yake yi ko kun da hito ko da dai ka karanto hadisin a bukhari eh me yake maka ku ci abin da a bukhari wato isharar da nake mana kada mu dauki lalaci misali jama'a sabda nake karantar da sharh sunna din nan duk sanda ne karanta hadisin da zai warware ko karshe shi akhra zahu sai na koma bukhari da muslim na ga da wannan lafazi suka kawo yasa in na gama karanta wani lokacin sai ka tuna ce a lafazin bukhari ko kuma a cikin riwayar bukhari akwai kazama isara nake zuwa ga wannan magana ina fata an gane Allah ya kona ta wato waɗannan abubuwan na daga cikin sirrorin ilimi waɗanda su ne za su sa kowa ya shiga kwaikwayon shi ina fata an gane a ce ilimin ba wai karatu ne da kai a'a wani abu ne wani sirri ne da ke cikin karatu ko ta bi an kwance maka su san ne ina haka da suka yi ko ta tsirkawa da sunan ne da sunan kana ganin kana daidai Allah ya taimaka ku dubi inda malamin yake cewa wa kutub at-tafsir wal fiqh wa tarikh allati tastashhadu bil ahadith lakin bi sharti an yarwiha musannifaha bi asanidha haka da kuka san fiqh da tarihi da tafsiri to lallai sai na ba iya hujja da su amma fa da sharaɗin idan masu waɗannan kasan suna rawaito hadisansu ne da isnadansu istiqlalan isnadan waɗannan malaman na waɗannan littattafan ka tafsirin tsabari kamar tafsirin tsabari haka kuma tarihin al'imam tsabari ɗin shi na da isnadin shi yake rawaitowa والأم الشافعي حتى من الشافعي الأم مع الإمام الشافعي littafi ne na fito amma gurin da yake kawowa in ya kawo hadisai na kawo isnadai shi wa tarihi bagdad da kuma tarihi bagdad na al-imam al-khatib al-baghdadi haka da tarihi madinatu salam tarihi dimashq ina fata an gane tarihi dimashq wancan tarihi madinatu salam shine tarihi bagdad tarihi madinatu dimashq na ibnu al-asakir shi yana rawaito hadisai da isnadai shi to za ka iya cewa wannan hadisin ibn asakir ya rawaito shi a cikin littafin shi za ka iya cewa hafiz al-baghdadi ya rawaito shi a cikin littafin shi saboda mai saboda yana kawo isnadi sai ce wa rai da waɗansu littafan nan واعلم اما تقصر ان العزو الى الكتب التي جمعت بعض الاحاديث دندن حديثي زيا جل تتفن بكتا فتر وأن حديثي لا عن طريق التلقي عن الشيوخ bata tafar da malaman ba kullu ne yadda suka karko ba ne daga hanyar malaman su ko wa inna ma min al musannafat sabiqa sai dai kuma suna ɗigowa ne daga wasu tafai da aka yi waɗanda suka gabata laha gare su fala yu'tabar al azu ilaiha takhrijan ala al istilah fi fadl takhrij to danganta hadisi zuwa ga waɗannan irin littattafai to a cikin fannin na mustalawul hadisi رباء قوى والنوعين هو تقريبه وإنما هو تعريف القارئ في ذي سنة سنة بمقرن كالتعب القانون بأن هذا الحديث هو أن الحديث مذكور في كتاب كذا أو أن بطيش عن كتاب كذا كذا وهذا النوع من العدل من العدل وفي إذا وأن النوع لبنزل كحديثه هو بإذن وأن لم تدعوه يلجأ إليه العاجز to rago ne yake fakewa zuwa ga wannan rago ko malalaci ko koma ya rinka irin wannan amma an fati masabir al-hadith al-asliya daga ya kawo ainihin wato ya zama rago ya gaza kawo sanin hadisan daga asalin inda aka fitar da su to sai ce ku duba rabbul abahan hadisin ma yana ciki to wannan ya zama ajibi ومن تلك الكتب التي لا تعتبر مصدرا اصليا من كتب السنه daga cikin littattafan da ba a ɗauke su a matsayin littattafan asali ba wato a wajen fitar da hadisai na littattafan sunna na haka ne ko sai ce fawajjilu haka ne ko wato madadin ya ainihin a dangantawa zuwa ga asalin waɗannan littattafai fawajjilu shi azizi nuzulan gairu mustahsan saboda wata irin sauka ƙasa ƙasa saukar da ba mai kyau ba wa huwa ghayru la'iqin bi ahli al-ilm wannan ba ta dace da masu sha'anin ilimi ba kuma ka ce ahli al-ilm malamai sun shigo ɗalibai ma sun shigo wato duk wanda ya shagaltu da harkar ilimi to bai kamata a biya ɗauko hadisi madadin ya ce a duba sahihu muslim ko a duba muwaɗa sai kuma ya ce a a duba arba'un hadis sai ce ma fi wa ma'ahalin hadisi daga cikin masu sha'anin ilimin ma musamman masu ainihin wato ahalin hadisi su ma kalma ahalin hadisi wani aka faɗi yana nufin malaman hadisi da kuma ɗaliban hadisi wato waɗanda suke sha'anin hadisi to wannan rashin dacewa ya fi gare su ومن تلك الكتب التي لا تعتبر مصدرا اصليا من كتب السنه daga cikin littattafan da ba a ɗaukar su a matsayin su da littattafan asali daga cikin littattafan ainihin sunna ka bulogul maram ibn hajar kamar bulogul maram da ibn hajar shi ma ibn hajar yana ɗaukowa ne daga wani to ya ɗauko daga wani ko kuma za ka ɗauko daga wani ko kun fahimta wal jami' as-saghir da littafin jami' as-saghir da suyuti da suyuti والرياض الصالحين للنووي بمتعف الرياض الصالحين للنووي وفتح الغفار للرباعي وكما فتح الغفار مع الرباعي والمتعف من الشكل وحديث شكو مجلد يهدين ونوم الأوتار للشوكاني وكما نوم الأوتار للشوكاني وغير هذا وأنس الجفر كاجي سورة كما كانت حديثي عن نفس وأمركم بلاك ذيك في أي حديث ما ينا نوم الأوتار ذيك في حديث هنا بخاري ومسلم كتب نوم الأوتار na ba ta an babu Allah ya koma ka to mu koma cikin ainihin sharri din da yake cewa walan ukharrij to kalmar ukharrij din sai ce huwa min al-khuruj la min al-takhrij ita kalmar daga al-khuruj ce ba daga al-takhrij ba domin ita ma al-takhrij din muwallaba ce ai sai ce ai annahu iqtasara fi kitabihi hadha ala al-'azm ila al-a'immati al-madhkurin malam majduddin yana cewa ne ya takautu a wajen kawo hadisai a cikin wannan littafin nashi zuwa ga waɗancan limamai da ya ambata guda bakwai wa qad yakhruju an zalika to ta iya yiwa zai ainihin wato fita daga wannan tsarin nashi wato ta iya yiwa wani lokacin zai iya sabawa fi mawadi'a yasira amma a yan wurare waɗanda suke yan kaɗan ne ƙwarai da gaske sawar mu an ghairihim za ka ga wani lokacin zai iya rawaito hadisai daga wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba كالدار قطني كما الإمام الدار قطني والبيهقي والبيهقي وسعيد بن منصور الإمام سعيد بن منصور والأفرم وكما الإمام الأفرم to in ya faruwa wa haka me yake nunawa zai fito ƙararrawa hadisi amma dai waɗancan guda bakwai su ne shahararru sai kuma malam ya sake ƙulla wani kan darasi ya ce yahtaju bima fi sahihaini aw ahadihima aw fi ahadihima malamin zai rinka yin hujja da hadisan da ke cikin bukhari da muslim ko kuma da hadisan da suka zo a ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu wa'alam ka sani أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث ka sani da cewa dukkan hadisan da suka zo a cikin bukhari da muslim ko kuma a cikin ɗaya daga cikinsu to kai tsaye ya halatta a kafa hujja da waɗannan hadisai ba tare da an binciki komi ba abin da ake nufi da binciken komi a nan jama'a shine ne komi na inganci amma ba haka ka karanta hadisi a bukhari ai dole ba ka yi kokari kan binciken da ke ce hakikalin ma'anar shi kun fahimta yawa amma ana nufi in ka karanta hadisi a bukari akwai bukatar ka binciki ya inganta ko bai inganta ba babu me yasa sai ce li annahu man tazama sihha saboda su sun lazimci ingantattun hadisai sai hadisan da suka inganta وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول bayan sun lazumta wa kansu haka sannan al'umma ta rungumi wannan abin da suka karba a kan cewa an yarda abin da ya sa wannan maganar ta bangare na biyu in ba bu yi ta ba haifar da wani rikicin domin ai bukhari da muslim sun yi sahih sahih to ibn hibban ma yi sahih ibn uzaima ma yi sahih ibn sakan ma yi sahih hakim ma yi sahih to amma bukhari da muslim ne kawai malamai suka yarda akan cewa nasu sahih din to sahih ne sauran malamai ba su amince ya kai kamar yadda masu su suka kira su ba a ƙarƙashin wannan tunda har malamai sun amintu to duk hadisin da ka gani an ce bukhari da muslim ko bukhari ko muslim to ba sai ka bincike inganci ba me yasa masu littattafan sun lazumta wa kansu inganci kuma malamai sun bincika sun yarda amma in ka ɗauko hadisi a cikin ibn khuzaima tare da ibn khuzaima ya lazumta wa kanshi inganci to amma ai malamai ba su yarda cewa littafin ibn khuzaima dukkan shi sahih ba akwai hadisai da akwai hadisai nan karo a ƙarƙashin haka in ka ɗauko hadisi a cikin sahih na ibn khuzaima ko sahih na ibn sakar ko sahih na ibn hibban ko mustadrak ala sahihaini na imam al-hakim duk waɗannan sai ka bayyana matsayinsu ko kuma sai ka ɗauko daga wani malami wanda shi malamin ya bayyana matsayinsu ina fata an gane Allah haka ne wa talaqqat ma fihi ma al-ummatu ko bil qabul qala ibn salah al-imam ibn salah ya fahimta wannan magana ya faɗo a cikin wani tafi nashi mai suna suwaratu sahih muslim min al-ikhlal wal ghalaq wa himawatuhu min al-ifqat wa saqt wannan littafin dan juz'i ne karami haka littafi ne wanda yake magana akan tabbatar da nagarta da ingancin sahih muslim da kuma cewa babu wani abu wanda muslim ya rubuta a ciki wanda abin ya bata ko kuma wasu suka cire shi sai an zo wata rana a bayani akan wannan matsalar insha Allah ta'ala ibn salah yace innal ilma al-yaqin ilmi na yaqin annabari kuma ilmi na annaba ina son ku bambance a usulul fiqh ana bambance al-ilmu an-nazari da al-ilmu al-iktisabi da العلم اليقيني بالعلم النظري wato al'ilmin nazari shi ne ka ba ban sani ba kuma ba ni da wata hanya da zan sani sai na je na yi bincike na nazari na koya al'ilmin yaqini shine ilimin da na tashi akan abin da yadda yake babu yadda za a yi misali ta iya yiwuwa akwai wata kalma da nake faɗe a cikin harshen larabci ko turanci wata rana sai in gano cewa kalmar ba daidai nake faɗanta ba ko kuma ma'anarta ba daidai ba kuma ya zama haka kenan na yi kuskure domin ne domin dama waɗannan yarurrukan na koyo su ne kaɗai ta hanyar wasu ƙa'idoji to ta iya yiwuwa ban fahimci ka'idar ba ko kuma na kauce ka'idar don haka na je ina yin wancan kuskure to amma yaren da ya zama tun daga bakin mahaifiyarka ka tashi da shi bai yiwuwa daga baya a zo a ce kalma kaza da kake yin ta ba daidai ba ce wato yiwuwa wannan ka riga ka samu tabbas a kai ko kuma misali shin wannan baki da nake magana yanzu bakin waye nawa ne to akwai shakka da za ta zo min cewa wannan bakin zama ina zaton dai nawa ne zai yi ce ina zaton bakin nan nawa ne zai yi babu amma hulan nan yanzu ta iya yiwuwa in ce ina zaton tawa ce kuma ta zama tawon ce ko ba tawa ba don me don ba ni kadai nake da irin ta ba ne na kai wurin wanki wani ya kai wurin wanki sai suka yi iri daya sai aka dauki tashi aka bani aka dauki tawa aka bashi ashe a ciki an yi wata alama wadda alamar ke bambanta tawa da tashi sai aka dauki tashi aka bani ba a sani ba da na zo sai nake jama'a kun ga hular da ke kaina to ina ganin dai ta ce ina ganin ba ta ba ce za ku mamaki ba za ku mamaki amma ni ce jama'a kun ga bakin nan na jiki na to ina zaton nawa ne kuma ina zaton ba nawa ne to za ku fara tunanin lafiya kuwa yawwa to yanzu ilimi da nake da shi akan rulan nan tawa ce ko ba tawa ba to wannan ilimin za a iya kiran shi al-zannu an-nazari ilimi da nake da shi akan cewa bakin nan tabbas na ne to za a iya kiran shi al-yaqin to malam anan sai haɗa kalmomin guda biyu me yake nufi ilimi na yaqini wanda amma wannan yaqinin an same shi ne bayan ne bayan nazar bayan an yi bincike wasi'un bima asnabahu ya tabbata ga duk abin da suka kawo isnadi kun gane wannan magana jama'a duk hadisin da bukhari da muslim suka kawo isnadi to muna da tabbas da yaƙini cewa wannan hadisin ingantacce ne amma ya muka ne bani haka sai da muka nazar ko kun fahimta ba ma wa'anna zannal ma'asum la yukhti domin zaton wanda yake ma'asum ne ko to ainihin wato ba zai zama kuskure ba ina ma'anar wannan magana to zato na wanda yake ma'asumi ne ba zai kuskurantar ba za a iya kuskurantar da shi ba asalin hadisan zuwa ga ake danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a iya ilimi da ka'idoji da sharuɗan duk da ake bi hadisi ya zama ingantacce mun da mun tabbata haka sai muka danganta abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da mu muna da yakinin annabi ya faɗa to zai yi bayan muna da yakini kuma mu je muna shakka akan abin da muka faɗi game da annabi muna zato zai yi kuma mu zaton wannan abin an kwashe shakka da zato tun da muka bi hanyar nazari da bincike muka tabbatar da inganci to yanzu babu magana cewa muna zaton annabi ya faɗa sai zama mun samu al'ilmu al-yaqini amma an tarikin nazar ko kun fahimta amma yanzu abubakar ne siddiq yana zaune annabi ya faɗa mishi hadisi yanzu shi akwai magana annabari ba magana annabari don shi ne isnadin tukuna shi ya ji amma mu yanzu da wani zai kawo mana mu zauna mu binciki wani mu ga ya tabbata to sai a ce muna da yaƙinin ita magana ta tabbata annabi ya faɗi amma ta wace hanya ta annabar amma kama abubakar da suna zaune aka faɗa mishi ba babu magana cewa wai annabar shi kawai yaƙini ne iyakar kalmar ba ɗaya ta isa idan haka sai malam yake cewa wa qad sabaqahu ila misli zalika muhammad ibn tahir al-maqdisi الإمام محمد ابن طاهر المقدسي ورجاء ابن صلاح زوار فأيه المدنة وأبو نصر بل الإمام أبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الخالق ابن يوسف دكا سسن فأيه المدنة إن دي حديث وهو أتكين بخاري ومسلم ده إسناد وأن باب الشكة سوى النبي يفعل واختار ابن كثير ابن كثير هذا وأن مدنة يأتي بيديتي وحكاه ابن تيمية عن أهل الحديث ابن تيمية يأتي معلمان حديثي أكن تفكي وعن السلف حكى السلف جباء سوء من rubutu akan cewa duk hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim da isnadi ku kiyaye to ya tabbata cewa daga annabi ne babu shakka wa an jama'atin kathira ibn taymiya ya babu labarin cewa jama'u kungiyoyi da mazhabobi da yawa din su ne daga wannan min shafi'iyya daga mazhabin shafi'iyya wal hanabila da hanbaliya wal asha'ira da masu bin aqida ash'ariyanci ma wal hanafiya da masu bin mazhab hanafiya wa ghairihim da wadansu su duk sun yarda cewa كل ما أسنده من الحديث فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث ده بخاري ده مسلم سكا كاوش ده إسنادي wannan babu shakka cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne qala an-nawawi wa haqqu fi nawawi yace wa khalafa ibn salah al-muhaqqiquna wal aktharuna yayin da ibn salah ya faɗi waccan magana kuma muka ji tarin jama'a da suka goyi bayan ta ko to nawawi kuma shi kuma sai ba da labarin cewa amma an samu wasu malamai muhaqqiqai kwararru da kuma mafi yawancin malamai na musulunci faqalu sai suka ce yufidu dhanna in hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim da isnadi to yana fa'idantar da zato to me zato a usulul fiqh shine za a karkata akan cewa eh annabi ya faɗi wannan magana amma ba za a ce yaqinan annabi ya faɗi ba malam ya tawatar matuƙar bai zo da hanyoyi masu yawa ba ya kai matsayin tawaturi kun ji wannan magana da nawa ya faɗi wadda aka sun wancan ce ko kun ga yanzu abin da muke faɗi daga cikin mumayyiza na wannan ajin ko kuma bambancin wannan majalisin shi ne yanzu wannan magana ka ji sai da aka faɗa maka waccan wadda ka samu ya ita ce daidai ka ji kuma sai nawa ya rage mata ƙarfi ko to amma za ka ga ba a abin da muka kira fiqhul muqaran din tun farko za a zo a tattauna za ka ji sai malam yake cewa wa nahwa zalika hakar Zainuddin haka Zainuddin al-Iraqi shi ma haka ba labari an al-muhaqqiqin daga wasu ƙwararrun malamai قال سيوتي وقد استخنى ابن الصلاة أحرفا وسيرا أما كوشي ابن الصلاة بوقت مدنة يتيم ابن ميقيني حديثا فائدا توا إن سنجد إسنادي أتكين بخاري ده مسلم وأو كوشي وأوتو بطير وسئا كلموني تكلم عليها بعض أهل النقد وبوسط قرروا بوقبهم معلمين suka yi magana a kan irin waɗannan kalmomi a cikin ainihin hadisan bukari tabbara kudini kama al'imamu bara kudini a cikin littafin shi mai suna a tatabba ya rinka bibiyar hadisan da ke cikin bukari da musulun don yi musu laƙabi wa rauni da shi da wani malamin duk sun tafi a kan a'a akwai wasu kalmomi da suka zo a cikin waɗansu hadisai na bukari wanda bara kudini ya buwa ciwo kwanasu yana tuhuma waɗannan hadisai وهي معروفة وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن ولما إلى حديثي فلنين أو أيهم ما لم ولا شأن إلى من حديث كما ينكي مغنى فرقو يتتدري wannan maganar ta biyu da suke al'imamu bara ƙudurmi shi ya kawo asalin waɗannan maganganu da ya kawo su wasu suka zo suka goyi bayan shi ibn hajar ya bi waɗannan hadisan gaba ɗayan su ya ba da ansa a kai ka karanta muqaddima ta fatul bari don haka dukkan wani hadisi da al'imamu bukhari ya rawaito shi wanda bara ƙudurmi ya tuhumci hadisin gaba ɗaya ko wata jumla ko wata kalma ko wata riwaya ka karanta muqaddima ta fatul bari sai da ibn hajar ya ba da ansa a kai ba ma na yi ishara a ranar farko da za mu buɗe karatun sahihul bukhari a muqaddimar karatun ta sabbi da bi nan ma ka je ka saurara Allah ya taimaka a lokacin hannun zo muku da wancan littafin at-tatabbu na shi al-imam ad-darqutni dan haka jama'a dukkan hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito shi ko ɗaya daga cikin su wato ko bukhari ko muslim ya ruwaito in dai ya kawo da isnadi kuma fitowa kan annabi sallallahu alaihi wasallama alal aini wa ra'asi ka rufe ido kai aiki da shi ya inganta babu shakka akan haka wannan magana ita ce magana da take daidai duk wata magana da ta saba wannan kai kuskure ce الاحتجاج بالاحاديث الصحيحه فيما سوى الصحيحين او احدهما نعم a'a saurara fa malam ba irin nuskan maka ke rike ba kai haƙuri wannan kan darasi ne eh kan darasi ne yace al-ihtijaj bil ahadith as-sahiha fi ma suwa sahiha aw ahadihima wannan ainihin faslin kuma malami zai magana ne akan kafa hujja bukhari da muslim waɗanda ko kafa hujja ba hadisai ingantattu waɗanda ba a cikin bukhari da muslim suka zo ba ko kuma ba a ɗaya daga cikin su suka zo ba abinda wannan bayanin zai ɗauko mana jama'a shi ne ba wai sai hadisan da suka zo a bukhari da muslim ne kawai suka inganta ba ya kamata ku gane wannan don wannan na daga cikin kuskuren da mutane suke yi sai ka ce to shi kenan kun ce za ku aiki da hadisi sahihi ne to yanzu ga wani hadisi ai sahihi ne kuma baya cikin bukhari da muslim sai ku a a ai ba ku fahimci bukhari da muslim bane asali da ma bukhari da muslim cewa suka yi za su ware hadisai ingantattu ba su ce za su ware duk hadisai ingantattu ba suka ce za su ware ingantattu ma'ana wannan magana ita ce ne wasu ingantattu da za su ware amma ba su taɓa cewa za su ware duk ingantacce ba a ƙarƙashin wannan kenan za a iya samun hadisi sahihi a cikin sunan na abu dawuda ko turmiji wanda babu shi a bukhari da muslim ko kuma ma babu shi a kodai daga ciki to tambayar ita ce za a iya hujja da wannan hadisi shi ne malam subhi ya kulla babu ga wannan maganar da shaukani zai faɗi shi subhi ne ya kulla babu yake cewa al-ihtijabu bil ahadith sahiha kafa hujja da ingantattun hadisai shi ma suwa sahihai ne waɗanda ba su zo a cikin bukhari da muslim ba au a hadisi ma ba su zo kuma a cikin ɗaya daga cikin su ba wa haka za wa juzu da ihtijaju bima sahahu ahad al-a'immah al-mu'tadirin yace haka kuma ya halatta a kafa hujja da duk wani hadisi wanda aka samu wani daga cikin limamai da ake kula da su ko waɗanda suka cancanta ta ainihin inganta an aka samu ko ba guda ɗaya inganta mimma kana kharijan an sahiha ne daga cikin hadisan da suke wajen bukhari da muslim to za a iya aiki da shi hadisi da ka ɗauko shi a cikin sunan abu dawuda sai nawawi ya ce wannan hadisi sahihi ne to amma babu hadisin a cikin bukhari da muslim babu da ka je ka aiki da shi domin nawawi yana daga cikin malamai mu'tabirai waɗanda ake lura da su a amintu da maganarsu kenan ya ɗauko hadisi a cikin littafi ɗaya daga cikin zaɓen da ba su lazumta wa kansu inganci ba ya inganta shi to ba aiki da hadisi waka ba ya zuzu na ihtijabu da ma kana fil musannafat al muhtassa haka nan kuma ya halatta a kafa hujja da ainihin wasu hadisai waɗanda suka zo a cikin wasu littattafai da aka rubuta na musamman ko da jam'u sahihi waɗanda su ma suka ce suna ainihin tattara sahihan hadisai كصحيح ابن عزيمة كان صحيح لابن عزيمة وصحيح لابن لبان وصحيح لابن لبان ومستدرك الحاكم ومستدرك الحاكم والمستخرجات على الصحيحين بقوم نتفق المستخرج على المتدفن بأكل المستخرجات على الصحيحين أبن بأكل نفيد المستخرج sai zan ɗauko hadisan da Bukhari ya rawaito gaba ɗaya a cikin littafin shi sai fara ta gefe guda sai in cire isnadodin bukhari sai in tafi in nemo nawa isnadodin sai in ruwaito su shine na fitarwa da kaina hadisan bukhari amma ba tare da hanyar bukhari ba sai ku nufi ko da ce al-mustakhraj ala sahih bukhari al-mustakhraj ala sahih muslim al-mustakhraj ala jami' at-tirmidhi shine hadisan da wani ruwaito sai in cire nashi isnadin sai in ruwaito su keke da keke dan hawa isnadin to shi ne na mustakhraj kenan to idan irin waɗannan littattafan malam ce su ma ana iya ɗaukar hadisi kai tsaye a ciki a aiki da shi لأن المصنفين لها قد حكموا بصحة كل ما فيها حكما عاما domin masu waɗannan littattafan da ta rubuta su sun yi hukunci na gaba ɗaya akan duk hadisan da ke ciki suna nufin menene suna nufin sahihai ne to wannan maganar da yiwa in kuma ka fahimce ta da kyau sai ga ka saba magana ta ta farko don a ɗazuna ce ka ɗauko hadisi a hakim ko ibn Ubaima ko ibn Hibban kafin ka aiki da shi a nan kuma sai kawo bincike nace saboda su da suka gama wannan aikin malamai da suka bincika sai suka ga akasin abin da suka faɗa na'am ya ke nufi a matsayin ka na ɗalibin ilimi da baka kai ka ja da waɗannan malaman ba kuma kai yanzu abin da kake so ka aiki sai ka ga hadisi an ce ibn Khuzaimah ya rawaito shi a cikin sahih din shi to sai ka dauka kai aiki da shi amma ka kai matsayin ɗalibi ilimi ko malami da za ka ga hadisi ya zo a cikin da ka ce wannan ba mu da shakka a kai amma waɗannan littattafan tun da malamai sun ja da masu su su ne su ibn Qudama to don haka sai mun bincika don mun ka ce sai mun bincika din za ka iya bincikawa amma ina amfanin ina ma'anar ba ubawai ka ce ba za ka ɗauki ingantawa da ibn Qudama wa hadisin ba to kai inganta shi ko ka gane da inganta ba ba za ka iya ba to ashe shi malami ne a kanka don haka sai ka ɗauki abin da ya yanka maka ko kun fahimta jama'a yau amma in kana da ƙarfin ilimin da za ka iya bincike kamar yadda waɗancan na da suka bincika suka gane akwai matsala suka bincika an kuma ka da wani ilimin kawai ta hadisin da gani a cikin waɗannan da kai ɗauki ka aiki da shi bakin ka a lauka ina ba ta an gane ما يأتي وهكذا يجوز الاحتجاج بما صرح أحد الأئمة المعتبرين بحسنه هكذا دون حديث إذا أكثر من ɗaya daga cikin malamai waɗanda ake karɓar maganar su ya fito ƙarara ce wannan hadisi hasan ne ya halatta a aiki da shi لأن الحسن يجوز العمل به عند الجمهور ومن شي حديث حسن وهلك أوفي بشيء أو أمة يوم ثم علمي domin ne bambancin hadisi hasan da sahihi ba su da bambanci sai dai martaba ce ta cewa wannan sahihi wannan hasan kun ji inda suke bambanta abu ne na lafazi na mukami amma akwai inda bambanci yake tasiri shi ne an samu kawo idan hadisi sahihi ya zo ce kaza haramun ne hadisi hasan ya zo ce kaza halal ne aka rasa jiddu za a tafiyar da su tare to daga cikin murajjihat dalilan da za su taimaka wajen a karkata zuwa ga sahihi shi ne zuwa ce ai wannan hasan ne ƙasa yake da shi amma in ba haka ba hadisi hasan da hadisi sahihi dukkan su hadisai ne waɗanda suke hujja a ko'ina sai malam yake cewa walam yukhalif fil jawazi babu malamin da ya saba game da halaccin aiki da hadisi hasan illa al-bukhari wa ibn al-arabi sai al-imam al-bukhari da al-imam abu bakar ibn al-arabi والحق يتي جفتيا ما قاله الجمهور يتي مجانا دمتي يتي معلمين كفائي لأن أدلة وجوب العمل بالأحا- بالآحاد وقبولها شاملة له domin hadisan dalilan da ke tabbatar da wajen aiki da hadisai ahad ka bi yadda aiki da hadisai ahad eh wa a cikin hadisai ahad har da hadisai hasan saboda ka tun da ka yadda ina bukhari ya yadda aiki da hadisai ahad to in har ya zan ya yadda da aiki da hadisai ahad kuma a cikin hadisai ahad akwai hasanai kuma ba ya ce ba za a aiki da hadisi hasan ba sai ce to wannan magana ta shi ta zama ne rayu ko kun fahimta jama'a yawwa to da wani dogon sharhi dai za mu yi mu karanta shi a cikin ta'aliqin ƙasa saboda mas'ala sai ɗauko ne muhimmanci yace ilam anna sunnat al-ahad as-sahiha aw al-hasana yace ka sani da cewa sunna wadda ta zo ahad ne shi nufi da ahad abin da ake nufi da ahad ba wai hadisin mutum ɗaya ba abin da ake nufi da ahad shine dukkan hadisin da bai kai mutawatiri ba to shine ahad to sai ka ce me hadisi mutawatiri hadisi mutawatiri shine hadisin da ya cika mafi ingancin sharuɗa guda hudu sharuɗin farko ya zama hadisi ne guda gashi ma'ana matsala ce guda gata amma an rawaito da ta hanyoyi da yawa sharuɗin farko kenan waɗanda suka rawaito hadisan su zama suna da yawa sannan wannan yawa ya zama a dukkan ɗabaƙoƙi na itinado sannan wannan yawa ya zama ba taron tsintsiya ba shara ba yawa ya zama yawan waɗanda sun kai kowane mutum ɗaya a rantsi da Allah na rantsi da Allah imam malik ba zai karya ba sai a samu irin su imam malik guda goma to ɗayan su ma in sami balle a haɗa goma to a samu irin wannan sannan kuma ya zama shi hadisin da aka ruwaito matsalar ba a ba ce yadda ta saba abin da shari'a ta zo da shi ba sharuɗa guda uku ba zai sharuɗin su sharaɗin farko a sami yawa don haka kafin a kira hadisi mutawatiri sai an duba waɗanda suka rawaito shi cikin sahabbai suna da yawa eh to nawa ne yawa wasu malamai suka ce takwas wasu suka ce tara wasu suka ce goma ibn hajar ce ba daidai ba ne ba a kayyadewa ka duba menene za ka iya kira yawa kowa ya san ba za ka kira ɗaya yawa ba ba za ka kira biyu ko uku ko hudu yawa ba to amma na ka ce goma naka ce takwas naka ce sha biyar naka ce hamsin za ka kira yawa ko idan haka shara'i na farko ya zama waɗanda suka rawaito suna da yawa sharaɗi na biyu shine a samu wannan yawan ba a cikin sahabbai ba kawai a a cikin tabi'an da suka rawaito ma a samu yawa ko sama da na farko ko ƙasa da na farko amma su ma a bada shaida suna da yawa bari mu sharhin wannan shi kuma aka samu sahabbai sittin suka rawaito sittin yawa ne ko ba yawa ba yawa ne sai mu ce mun samu sharaɗin farko sharaɗi na biyu to a kowace tabaka cikin sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina duk a samu wannan yawa sai muka zo kan tabi'ai sai mu ga tabi'ai tsara biyu da suka rawaito sai mu ce ya rushe daga yawa domin daga sittin nan kuma ya bawa mutum biyu amma sittin suka rawaito sai a cikin tabi'ai kuma sai aka samu hamsin hamsin ma yawa ce ko ba yawa ba to yawa ce duk da ta gaza daga yawan na farko ba komai ta dai sai a ce maka yawa ita sharaɗi na biyu sannan a sake tafiya haka haka haka ko ina sai an samu wannan yawa kun ji wannan shi ne sharaɗi na biyu na hadisi ya zama mai mutawatir sharaɗi na uku sai a dawo a dubi mutanen nan masu yawa nan kashin farko sahabbai ne sai a ce to waɗannan kan ba a buƙatar sai an ce masu tsarki ne don Allah ma ya tsarkake su mu wuce abin ya fi ƙarfin mu a dawo kan tabi'ai tabi'an da suka rawaito ana so a sami tabi'ai ne mutanen kirki irin su al-Imam Sha'bi Sa'id ibn al-Musayyib aba'u to ire-iren waɗannan waɗanda a cikin tabi'ai in ka ɗauki ƙwaya ɗaya wannan sai ka ce babu yadda za a yi ƙarya to sai aka samu irin su guda sittin sun haɗa a kan ruwan ko magana ɗaya sai ka ce wannan ba zai yi mutum ɗayan su ya ɗauwa ba ma balle irin su sittin su haɗa a kan magana ɗaya gaskiya ce a wuce kun ga siffar yawa yawan a tsabaka kowace sannan nagarta a cikin yawa to sai kuma abin da za su ruwaito shi kuma ya zama bai saba wa shari'a ba in ka samu abin da suka ruwaito cewa sallah a zahar raka'a tara to sai a ce to isnadin tun daga farkon su gobe ne sai a ce yanzu haka malamin da ya ruwaito shi ne yan shirme zai rubuta kudi ya rubuta tara amma waɗancan dai ba kuskure babu kawai a cikin harkar su domin ku duba jama'a ba fa maliki shi kadai ba to maliki shi kadai din ma hujja ne to sai ka samu irin imamu malik mutum sitto wannan za a iya naɗa jikinka da ƙur'anai izu sittin so sittin a jikinka a kasai a gaban ka'aba ka ce waɗannan ba ƙarya a cikin al'amarinsu ƙa'idodi domin imamu malik shi kan shi ka ce na rantsa da Allah imamu malik bai yi ƙarya ba don kuwa ka tayi to sai aka ce an tara irin imamu malik guda sittin sun yanke hadisi daya ƙarya ba ka shigo ba za ka shigo ba to amma daga ƙarshe kuma sai aka ga hadisin da suka yanke ita maganar kowa ya san ba daidai ba ce to yanzu ba za a ce su imam malik sun yi ƙarya ba ba za a ce sun yi kuskure ba sai a ce wannan na ƙarshe da ya karɓo yanzu zai rubuta a wurin shirye-shiryen ya faru idan hadisi ya kai wanda na ƙarshe ke kira al-mutawatir kun fahimta ba to a cikin irin waɗannan mutawatiran ana samun hadisi haka hasan ne kuma mutawatir ko kun fahimta to abinda malam yake cewa a nan in ka dubi wannan shirin na tawatari ko to duk wanda bai kai a ce mai wannan martaba ba sai ka ce ahad ko ku fahimta duk hadisin da ya kasa cika waɗannan sharuɗa shine ahad to shi kuma ahad iri uku ne akwai mashhur shine wanda yake da hanyoyi uku akwai aziz shine wanda yake da hanyoyi biyu akwai gharib shine wanda yake da hanya ɗaya to a cikin waɗannan nau'uka guda uku ne ake rikicin duk da ake duk inda kaji an ce wani hadisi da ishe ne ko munkari ko maudu'i to a cikin ahad ne aka samu amma a cikin mutawatiri babu mutawatiri da ishe amma akwai hadisi garibi da ishe akwai hadisi garibi kuma sahihi akwai hadisi mashhuri sahihi akwai mashhuri da ishe akwai hadisi aziz sahih akwai aziz da ishe a cikin su duk ake samun wannan kwama tala to idan ka fahimci wannan da kyau sai wasu suka ɗauko wata magana cewa ai shi hadisi ahad wato hadisin da bai kai mutu wata ba to ba za a hujja da shi a wajen aƙida ba na a cikin mutu wata ana iya samun hasan ina ma'ana wannan magana a cikin waɗannan hanyoyin da ba a samu ko ba a samu hanyar da kake hasan ce in ka yi ta to ai shi ne ka to ai in ya shi ne za a kira shi mutawatir a'a bai tashi daga hasan ba wannan hanyar tana nan a hasan eh a dama yana aiki ba yanzu misali katakon da aka yi filin da shi zai canza daga filin shi na katako amma in ka dubi rufin ne za ka ce filin amma shi ba katako saboda haka shi in ka dube shi sai ka ce wannan hanyar hasan ce amma shi hadisin ba mutawatir ina fata an gane yawa to ina fatan kun gane mu dawo sai malam yake cewa to اعلم ان سنة الاهل الصحيحة او الحسنة او بان ذو كان هذا هو اشارة يتي كسن بتشوى سنة اهل وفي حديث اهل الصحيحة وإن بسوغنا إن جنتك أو الحسنة وكما حسنة حجة على الجميع حجة تيجا ذكر أو من جماعة يلزم اتباعها واجبين حديثه duk wani hadisi da aka ce hadisi ne ya tabbata ko ya inganta hasan ne ko sahihi ahad ne to wajibi ne ka bi wa annaha kuma irin waɗannan hadisai min masadir tashri'i suna daga cikin hujjoji da ake tsokon shari'ar musulunci daga gare su سواء وافقت عمل أهل المدينة أم خالفته سيدي da aikin mutanen madina ko wasu saba musu domin ayyukan mutanen madina imam malik yana hujja da su saboda yana cewa mutanen madina da abin da aka suna yi to sun samo daga iyayensu ne iyayensu kuwa sahabbai ne su ko sahabbai daga annabi suka samu wannan ita ce hujjar imam malik don haka imam malik ya ɗauki amalu ahalin madina a matsayin hujja a wurin shi sai malamai suka ce a'a shi imam malik tabi'u tabi'ina ne malaman shi da yake magana ahalin madina su tabi aure malaman su su kuma da iyayen su fa sahabbai ne to amma ai Allah bai sa musu isma ba Allah bai sa musu tsauri ba domin su wani bangare ne na al'umma ba dukkan al'umma ba ne al'umma ce gaba ɗaya annabi yace ba za su haɗu akan kuskure ba amma wani bangare na al'umma ba za su iya haɗuwa akan kuskure don wani bangare ne su kenan idan mutanen madina suka haɗu akan aikata kaza wannan abin a shar'ance ba zai zama hujja ba domin amalu ba'd ahlul umma ne aiki ne na wasu daga cikin ɗan wannan al'umma ba aiki ne na dukkan al'umma ba don haka abin da malam yake cewa in dai hadisi ya tabbata jama'a ko da aikin mutanen madina sabanin haka ne wannan kuma shi kenan ya yi daidai an halafa da kowa ya saba aikin mutanen madina wata wa'un sannan malam yake kuma haka daidai ne ittafaqat ma al-usul al-muqarrara ومعتبر قياس أم لم تتفق yace wannan hadisai sun yi daidai tare da ƙa'idoji na ilimin usul ko ko kiyasi wanda aka hukunta wannan duk dole ba abin da zai sa a fasa aiki da hadisin ko sa abin da malam ke cewa ba hadisi ya zo sai dai hadisin ahad ne sahihi ko hasan ta ga wannan hadisin amma ya saba wa ka'ida kaza da muka sani tabbatacciyar ka'ida eh to sai a ce da hadisin da ka'ida wanne suka fara zuwa duniya hadisin ko to a ga ka'ida ɗauki hadisi ina fata an gane shi ne ce hadisin nan ya yi daidai da ka'ida ko ya fara sai a ga ita ka'ida a ɗauki hadisin wa sawa'un عمل راويها بها أو لم يعمل وين بيروتو حديث شي صحاب كو مالم تابع كو واي أيكي بحديث كو بو أيكي بحديث بقى don su dama wasu sahabbai suka rawaito hadisi in suka tashi fatawa sai su fatawa sabanin hadisi ko in suka tashi aiki sai su aiki sabanin hadisi sai malaman su a dauki hadisi aikin su da fatawa su a aji gefe guda ta yi wani ta larura ce ko kuma ya rawaito abin da kima bai fahimta ba kuma yiwa ko kuma wani ujiri misali abu ayyuban ansari shi ya rawaito hadisi ba su nan jirje game da falalan layya amma kuma sai dai da yin lauya kafin ya rasu ce me yasa yake saboda ka zama riya ka zama riya eh kai kai dan Allah mana a tunda dai ka zama riya shi ma ya daina to yanzu misali sai ka ce wa wa zai ne ko hadisi game da sallallahu abu kuma shi ya daina yi yana musun sallallahu ne a'a wai wata shubha ce ta shige shi in ba haka ba su mutane sun waye gari yanzu ba dan Allah suke yin layya ba amma ai kai ka san dan Allah ake yi to kai kai dan Allah ka rabu da su amma duk da haka har ya mutu sai dai da yin layya in yi saboda kai ta zama riya yanzu ba layya ba ce kamar yanzu da umara take neman ta zama taurijin ko kuma hajji take neman ta zama gasa sai ka ce ka daina zuwa hajji tun da ta zama gasa a'a ka daina zuwa umara tun a'a kai ka duban Allah da kun fahimta ba to shi ne kuma ne yake cewa sawa'un kana fi amrin yakfuru wuquhu aw yaqul wannan sunna da ta zo a matsayin ta na ahad ta faru ne ga wani al'amari wanda yake yawan faruwa ko ko yana da karancin faruwa ko sa abin da malam ke so ya ce in dai hadisi ya tabbata hasan ne ko sahihi ko ba ahad ne to baka da wani izini na barin hadisi cewa to ai wannan hadisi eh wani malami ya taɓa bada fatawa da shi wannan ba hujja ba ce karanta risala ta imam shafi da imam laminna na albani ba hujja ba ce ba malamin da ya taɓa aiki da shi eh wannan ba hujja ba ce domin matsalar ita ce ibn rajab alhambali ya ce abinda ake so da kai duk sanda ka ji annabi ya faɗi magana sallallahu alaihi wasallam ka kaddara kamar kai da shi ne kuke zaune ya faɗa maka don haka ba ruwanka da kowa ko kun fahimta in ka kaddara cewa kamar ga ka ba shi ya faɗa maka yanzu annabi ya kira ka ce maka wani in je kai ka ba sai ka fito ka ce to jama'a ya kuke gani in yi sai suka ce a aka ba kai ko ka kuke shi kenan an tsaf ba za ka ba ko ka rubda to haka ake so a yanzu ma da bai da rai ka ɗauka duk sanda ka ji hadisin shi kamar kai ya gaya wa don haka kai sai ka zo ka yi in jama'a suka ce ba za ka yi sai ka ce a ban mu ba wani da kuwa ba mu ba da kuma ka ba mun mun da ni in kai ma ka yarda da shi da ne da shi to kai ma da kai in ba haka ba ya na da kai to in da ba ku kai kai ga haka dai za ku ga ko zauna lafiya amma kullum matsalar shi ne in ka karanta abinci sai ka ce to in ga ba na an ga mu da su da wannan shugaban bangiya da yarda da wannan da sarki da yarda da wannan akwai wahala to Allah bai ce mace kai ma zai ka ajiye amma abin da ake so shi ne ka ɗauka wannan magana da ma annabi kai ya faɗawa sai ka je ka yi idan wani shi ma ya yarda da annabi irin yadda kai da shi ko ka haɗu in da yarda da zan yanka amma mutane galibi abin da yake faruwa shi ne ba zai yi sunna ba sai ya ga yawan masu aikata ta wannan shi ne abin da ya bambance salafi da khalafi shi salafi yana aiki da sunna ne don ita sunna ce shi kuwa khalafi yana duba ina ne jama'a suka taru sai zo can in ta zama matsala ta ba zai ba shi yasa jama'a idan wasu sun dawo daga baya sun ce suna aiki da irin hadisan nan da muke aiki da su ba wanda zai ce musu ba sa aiki da su ba wanda zai ce musu su ba manhajin salaf suke ba to amma shi ne ko za su sami irin credit din da muka samu a halin mun yi aiki da abin nan san da yake bakin jini ne ba za su samu wannan darajar ko a wurin Allah domin Allah ba kai shi da yake cikin sahabbai ko da wanda yake yake la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal sai ya tsaya yace ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma sai yace wa kullan ba'da Allah al-husna kowa dan aljanna ne amma muna darajar su daya ba adalci kenan ba zai yi mutumin da ya bi sunna a lokacin da za ka bi sunna baban ka da ke ko kore ka dangin su taru duk anguwa a tsine maka albarka a ce ba a yi da kai ka nemi aure ne shago a kore ka komai a kuntata maka a ce wanda ya bi sunna a wannan lokacin da wanda ya bi sunna a lokacin da ahlus sunna ke buga kasa yana cewa mu ahlus sunna ya fata alga tsoron su ma ake ji ba ji ne ya daraja su ke ɗaya ba kun matsalar da ake samu da matasa ke nan da sai kwaso ajiyar ahlus sunna ne shi ka ba shi ka ba ina waɗanda suka bi sunna a lokacin da sunan sunna sunna waɗannan har kiyama ta tashi ba za a samu wanda zai darajar su ba da aikin shi da sunna ya kamata kowa jama'a ya rinka aje kansa a matsayin da Allah ya aje shi don yanzu matsalar ba ta yawan karatu ba ce ba ta yawan hadda ba ce ba ta yawan aiki da sunna yanzu matsala imani da sunna sai na umar yana cikin gida wata ransa abu ta tuwa suka zo suka yi sallama sai ya fitowa sai aka ce ga bilal da shi da suhai sun zo sai umar ya fito da gudu sai abu su tuwa ne ya ce ah waɗannan bayi ni ga mu asali mu ne shugabanni kuma mu ne irin ta waɗannan bayi sai abba zai ce mishi a'a mu tsaya buƙatar mu tabiya abin da ya kawo mu nan yake karka manta san da waɗannan suka yarda da al'amarin musulunci nan muna san muna shugantakan wannan ya kamata kowa ya shiga taitayin jama'a waɗanda suka bi sunna a Najeriya shekara talatin talatin da biyar ba za su ɗaya da wanda ya rena bin sunna a yanzu sabon ƙarni ba yanzu da in ka zo gidanka ka ce sunna sai kowa ya shiru sai ba ta zuwa ce mara kunyan banza da an ji ka ala ba ta yana kasa ya wata zuwa amma a da za a haɗa dukkan har kawai za a je a yi lodin da tsara guda goma sa bakwai a zo a haɗu a haɗu ɗige maka albarka saboda ka ce sunna wanda ya sunna a irin yankin lokacin wallahi har kuwa ba ta tashi darajar shi ba ta wuce Allah da kanshi kuna zuwa arabi yace ila ita a'azam darajatan a'azam درجة يمكن من الذين أنفقوا من قبل الفتن من بعد وقال تيتي أما وكلا وعد الله الحسنى دون كذا والله وقت كل هذا من هذا من دون ها هذا تقول هذا الجنة ما دون أول فأبو بكر أقول ما كنت دوات تنافي المسلم في قوة تيتي إذا قوة تيتي إذا تيتي تاكي درجة خديجة to su ne irin waɗannan mizanin ake so mutane su rinka auna amma yanzu sai ka ga wani ɗan tsakowa taso wani mana shi a cikin zunubawa kaba'ira ne yana magana ilimi ko aiki da sunna sai zai yana nuna suna na bakar da ba a bakin komi ne zama ma'ana ma ba su ma komi ba wajen maka shi ne wani yawo ya faɗi irin wannan maganar mana a gaban Ali Hassan shi ne Ali Hassan yake yi magana na ce a ba zai yi magana yake ne yasa ta wani haka shi ba to in kuma ba da mu ba iya ba to mu kan dama ba amma haife mu ba to duk irin wannan zafin kai da tsiwa da rashin kunya ta ɗan bana bakwai suna nan dawa a cikin matasa rashin kaddara rashin sanin darajar kai ne da rashin sanin matsayin kai mutanen da suka zo in suka ce Allah jifa ta ba su Allah ya ce annabi ya ce akwai mun gane ka mun gane ka mana ku masu fata fitina ne me yake cewa Allah yake annabi ya ce amma yanzu ka ce Allah yake annabi ya ce ka ce ka san da Allah sai mu dauka sama da irin ko kuma ai irin da ake so mu iya amma a da in ka faɗa Allah yake annabi ya ce duka za a yi maka ran nan duk kowa yake bai da bai da amma yanzu kalmar ta zama da tsami ashe yanzu matsayin kalmar da ba da yanzu ba waɗanda suka iya jihara ta a wancan lokacin kana ganin ga Allah ko wanda ya tsaya faɗa wa azzalimin farko kalmar gaskiya in ya kashe shi ya yi shahada ko sai ka faɗa wa farko ka ku da umara ya baka kana jin wannan umara ta aka tafi da rubutun shahada yanzu ya kamata kowa ya na matsayin shi jama'a Allah mara ka sai sauke ko na je mu to shi ne ga sai malam yake cewa a ko yake da anna ahlul madina juz'un min al-umma la kullaha والعبرة بما يرويه الراوي لا بما يعمل به yace ai ana lura da abin da mai ruwa ya ruwaito ne ba abin da ya aikata ba in rubama ya amalu bi khilafi ma rawa khata'an aw nisyanan aw ta'awila dan ka iya ruwa ya ruwaito wani abu ko aiki da sabanin abin ko da kuskure ko da mantuwa ko kuma ya mishi wani tawili fa huwa ghayr ma'sum kuma shi ba tsararre bane daga kuskure wa kaunu al-amru alladhi ja'at bihi sunnah kathir al-wuqu' la ta'thira lahu fi qabul aw radd akhbar al-ahad abinda kuma sunna ta zo da shi kasantuwar wannan abin yana yawan afkuwa wannan bai da wani ta'asiri a wajen karɓar sunna ko kuma tura sunna kamar yake mu da abu ta ce eh wannan abin gaskiya ne dan da ma abin mun ga da yana faruwa a'a hujjar da kuka kawo da ta sa kuka gaskata sunnan ba ita ce hujja ba ko kuma a'a wannan abin in ka da taɓa jin shi ba ka da mu da wannan sunna ba in ma ba hujja ba na saba ji shi yasa na yarda ban saba ji ba shi yasa na yarda ba wannan ne hujja ba hujjar ita ce ita sunna ce hujjar ina fatan mun gane da shi ne kuma ne yake cewa wa kilahu ma qabla huqulihi al ahad dukkan irin waɗannan a abin da يقول لأن الحاجة لمعرفة حكم ما يقل وقوعه كالحاجة لمعرفة حكم ما يكثر وقوعه yake domin bukata ta kan kai zuwa ga sanin hukuncin wani abu wanda yake da karancin faruwa kamar yadda bukata kuma ta kan kai ga sanin hukuncin wani abu wanda yake da yawan afuwa bukata duk ta kan kai ga haka wasu lahuma dukkan guda biyu kabiyan kulubul ahad akan iya samun hadisi ahad ya ɗauko abin da yake mutane za su ga eh wannan abin a hadisi ya zo ahad kuma da mun yawan faruwa wannan hadisi a hadisi ahad ya zo kuma bai yawan faruwa fadlan an anna al-kasra aw al-qilla la babu laha fi hadha al-bab yace balle ma tsayawa ko karanci a wannan babu to ba ta da wani dalili na shiga ba ta da mashiga dalili akan cewa yawa na aikata abu ko karancin aikata abu shi ke sa iya gane inganci ko rashin inganci babu na shiga a cikin ainihin wannan babu sai ma yake cewa wa amma tashabbuhu bi mukhalafati sunna amma kirai da saba wa sunna a sunnat al-ahad min usuli fa ghayr muqallid a ce to ai wannan sunna ta saba wata ka'ida ta usuli ai ta kirai da haka in mun ji sunna ce amma ta saba ka'ida ta usuli yace to wannan ghayr muqallid ba abu ne gamsarwa ba لأن السنة هي التي تؤصل الأصول لأن السنة أيضا تكي كفد ومتوشي فإذا جاءت بحكم يخالف الأصول الثابتة إذا السنة تزيد ومتنشي يمضي فاقا وتقائد مثبتة فإنها تعتبر أصلا فإذا السنة تزاء أوكا أصل قائم بنفسه إذا تكي تعود قفافوانتا يعمل في دائرته وضع إذا ذات أيدي أتكي فجنتا كما جاء في الصلاة كما يقول أتكين تلك الصلاة مع أنه بيء معدوم تعرض تلك لغير kun gano ya ka ce maka tilikin gado abin da baka gani ba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba haka ka'ida take ko to amma sai sunna ta zo take gaskiya ta ce ya halatta ka ɗauki dubu ɗari biyu ka bani ni manomi yanzu in nan da rani in zo in kashe dubu ɗari biyu nan a bisa mini cinikin da in masarar da zan noma baɗi ko da uwarsa a kan kowane buhu naira dubu biyu misali a zauna a rubuta takarda ko a kafa shaidu in cinye waɗannan kuɗi a halin ma ko damunan ma ba ka faɗi ba